أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعظفي بنظرة تأتي لنا بالظفر سورة الهجر سورة الهجر كينان مكية مكة السوكة وآياتها تسع وتسعون آيات تسعين ترني إتا ون سورة الهجر تناتك سورة نمكة wanda yake tana nuhin bayani da tabbatar da manuhohin addinin musulunci da aƙidar musulunci na asali shine tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da annabta da tabbatar da cewa in an mutu za a tashi kuma za a yi hisabi kowa zai gamu da sakamakon shi abinda aya ta fi mai da hankali gare shi nuna makoma masu shigi da ƙetare iyaka masu karyata manzannin Allah cikin zamunna daban-daban duk da kafirci ya girma ya bunƙasa duk da ya kamar yarin jaye gaskiya to ya an taɓa an zuba tahiya za a ga cewa gaskiya ita ce mai rinjaya ƙarya za ta zo ta lalace shi yasa wannan sura ta fara da ba da tsoro da yin gargadi ga su kansu kafiran makka ya ce rubbama ya waddun lalzina kafaru laukanu musulmi zarhum ya kulu wa ya tamattahu wa yurhihimul amal fasaufa ya alamun ba da tsoro da gargadi mai ban tsoro da kuma narkon azaba ga su kafiran makka ce da yawa in an zo kiyama wanda sun kai kafirci za su yi gurin dama dai a ce musulunci sun kai allah ya ce ba su su dinga cin abinci ba su su dinga jin daɗin duniya son ransu ba su guri ya dinga rudarsu kama a ce fasaufa ya alamu da sannu za su san abin da ke jiransu na azaba ita wannan sura ta yi magana akan kiran annabawa halitta zuwa ga Allah kuma ta yi bayanin matsayin marasa arziki matsayin batacci masu bacewa su kibiyar annabawa masu girma kowane annabi daga cikin annabawa ba zai gushe ba sai ya samu cikin mutane ne wasu batacci masu yi mashi izgili tun daga shehun annabawa shine annabi nuhu alaihi salam farkon mai shari'a kan shi annabi shari'a shine annabi nuhu to tun da gare shi har zuwa aiko cikamakin manzanni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wani nabiyi sai ya gamu da masu yi mishi izgili da batanci amma karshe Allah zai tserar da shi ya halaka su wato wannan ana hannunka mai sanda ko gugar zana da ƙwarai shawa cewa abin da kuke yi ba wata hikima ba ce ko ba gare ku harau ba amma ƙarshe za ku halaka yadda su ba waɗancan kafirai suka halaka ce wala kadar sanna min qabla ka fi shi lawali wa ma yatihim min rasul illa kanu bihi yastahzi'un sannan ita wannan sura ta yi magana akan wasu ayoyi wanda yake sun rinjaye hankali wato ko ba kaso ma idan ka duba za ka gane akwai Allah mahalicci kuma shi ke juya halitta da ya ga dama shi ne in ka dubi halitta da tsarin halitta yake sammai da ƙasai da tsarin abubuwa to ka tabbatar cewa ba su yi kansu ba kuma wanda yesu to lalle babu kamar shi ba wanda za a bauta ma in ba shi ba ya fara da maganar sammai ya jawo hankali ka duba sama ka duba tsarin rana da wata ka duba tsarin taurari ya koma ga ƙasa ka dubi da Allah ya shimfida ƙasa da yadda duwatsu suke da yara abubuwan da ke cikin ƙasa sannan kuma ya magana iska mai sanyi da mai zafi sannan kuma ya magana rayuwa da mutuwa daga nan ya zo ya magana lokacin tashin kiyama yadda mutane za su tashi kowa ya je makomatai duka waɗannan abubuwa duk wanda ka duba yana tabbata maka girma na Allah da buwaya ta Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar maka da kadaito Allah da kuma cika iko Allah subhanahu wata'ala cike ka cewa da karji alna fi sama'i burujan wa zayyana halin nazirin wa hafizna min kulli shaytanin rajim zuwa karshe sannan kuma wannan sura ta yi magana ta abin da ya shafi mutuntaka kissa wadda ta fi girma shine ya maganar shiriya da bata ya kwatanta wannan cikin labarin annabi adamu alaihi salam uban mutane wanda shi ke nuna shiriya da kuma makiyin shi makiyin dan adam wanda dan adam bai da makiyi kamatai kuma a ce bai da makiyi sai shi shine iblis la'ananne shi kuma shi ke kwatanta bata wanda yake abin da ya gudana tsakanin su ya gudana inda Allah ya ce mala'iku su ba Adamu sujada duk suka yi shi kuma Iblis ya yi girman kai ya ce ni kan na yi karhin in yi sujada ga mutum da kai yanzu da ƙasa ina ji ina gani kuma da Allah ya ce a yi ma'adamu sujada ya ce bai yi to kuma sai daina cewa Allah tunna saboda annabi Adamu kan wulakanta ni to shi kan nasan ya yi ƙarhi na amma zuri'a ce ba su boyata duk sai na halaka su madadin ya Allah tuba a'a sai Allah alkawalin cewa shi ko sai ya ga bayan ɗayan Adamu to kuma duk ƙoƙarin da yake wai bai son ya kunya gobe kiyama Allah ya ce shi ɗan ka ce za ka halaka ɗayan Adamu ba a samu ɗan aljanna ko guda to di ba ka gani ya an kai makarecin banza wai bai son yi wannan kunya Allah kunya ta shi ta fara da wa iskala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun daga labarin annabi adamu sai aka samu wannan sura ta ci gaba da bada labarin wasu daga annabawa alaihi musallatu wassalam yan kawo wannan ne saboda lallashin zuciyar maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya yanke kauna kada ya kasa a gwiwa taimakon Allah yana zuwa yadda ya zo ga sauran annabawa za ku samu kisa annabi ludu annabi shu'aibu annabi salihu alaihi musallam ya kawo bayanin su da takaddama su da mutanensu da kuma azabar da saukan masu kareta su ana ma ƙwarin sha hannunka mai sanda su ba musu ba da gaskiya ba su jira ta su halaka wannan sura ta kammala abinda ta zo da shi da tunatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan ya mance ba ni'ima mai girma wadda Allah ya yi mashi da shi da al'umma ta shine saukan musu da alkur'ani abin girmamawa mai mu'jiza dukan komi na annabi muhammadu sallama ya tattara a cikin alkur'ani shine littafin annabtar shine mu'jizar shine duniyar shine lafiyar shine komi da komi to ka gode wa Allah dan babu ni'ima wadda ta kai kama alkur'ani kuma tun na haka ne sai Allah ya hore cewa ka ci gaba da haƙuri da kuma rashin damuwa da abin da kake gamuwa da shi na cutar mushrikai ba cewa an kai za a hana su cuce ka ba a ka dai yi haƙuri haka lamarin yake shau ɗaya bauce ka cewa wayan Allah ya kakkare ka ba faɗa ba ne in ya kashe ka ba faɗa ba ne a- haka aka tsara a kakkare ka a kashe ka amma a saka ba da alkhairi ya ce inda za ka gane ku- Allah na faɗa da kai to in mutum ya zama yana da ido na gashi amma bai ganin gaskiya yana da baki bai faɗin gaskiya yana da zuciya ba ta son gaskiya to faɗa aka da Allah Allah ya ƙi shi sai ya mai sai kamar dabba gwamma dabba da shi to shi da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka gode ma ni'imata ta alqur'ani kuma in dan cutar mushrikai ba bari za a yi ba kai ta hankuri kai ta hankuri sannan kuma ayoyin da ke ciki su ne mishi bishara da cewa ya dai ƙara daurewa taimako ya kusa gare shi da muminai wala kada atayna ka sab'a min al-masali wal qur'an al-azim zuwa ƙarshe an ce mata suratul hijiri shi hijiri wurin zama ne na mutanen annabi salihu su ne samudawa nan suke a hijiru garin suna nan tsakanin madina da sham na aka yi ita ƙabilar samudawa su samudawa sun zama masu tsananin ƙarhi duwatsu suka zuwa su kwarkware su gyara su don su yi ɗakuna da gidaje na wurin zama kuma sun riƙe rayuwa sai ka ce ba za su taɓa mutuwa ba wato yan ka dubi ma irin abubuwan da suka yi na gyara ita kanta rayuwar to mu ma nan kamar ma ban ma zo ban ma iya gyara duniya ba amma kuma sun mutu sun ƙare babu su in ba tarihi ba kamar suna an yi su to balle mu da mu kai kamar su ba kuma sai da suka kai sun natsu sun tabbatar da cewa babu wanda zai iya rinjayar su sai kawai Allah zo sa aka musu tsawa guda da asuba shikenan ba akhdatu musayatu musbihin fama agana anhum ma kanu yakasibun wannan a dunkule a takaice shine bayanin suratul hijri Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim alif lam ra تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك الله شيني مثلا أبن يكوني دا أجي ودن حرفا أحرقو ون سورة تلك أي هذه الآيات ودن آيو دا أكي كراتو آيات الكتاب آيو لنا القرآن سوني آيوي تسكزو أتشكي القرآن wa ƙur'ani kuma shi ƙur'ani ƙur'ani ne mubinin mai bayyanar da gaskiya a gane gaskiya daga bata mai bayyanar da halal da haram ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا da yawa kafirai ya waddu za su yi guri lokacin da suka ga halinsu suka ga halin musulmi to sai su yi gurin laukanu musulmi ina ma da yaka ce su ma sun zama musulmi a duniya su samu tsira yadda musulmi suka samu tsira yawan dole laukanu musulmi suna gurin dama dai a ce duniya sun zama musulmi a sababu fi zalik dalilin gurin kafirai su zamo da a ce su musulmi ne handal usata min muslimin masu sabon Allah cikin musulmi inda ma dakhalun nar sanda suka shiga wuta bi sababi zunubihim saboda zunubansu ita aljanna ba a shiga da dauda zunubi to ga imani amma kuma ga zunubai kalla bal rana ala qulubin ma kanu yakasibun to inda za a yi musu wanka to sai a kai su jahannama sai wutar jahannama ta ƙone wancan kasantar da tare da sunar rashin imani to lokacin da ta gama ƙona ko ta kusa gama ƙona kazantar to sai manzo Allah ya tuna da su sai a yi jibril ya gano halin da suka ciki sai manzon Allah ya roki Allah ya bashi ceton su sai a ce to ya ce da kai ne to sai ya ce da kai ne cikin wuta ya ceto su to a lokacin kahin ya zo sai ya zama kahirai suna cewa to ku waɗanda da kuka sallah kuna mana godogo ko an musulmi to ba magana bambanci ba ga mu wuta ga ku wuta to suka ce wannan gorin ya huta zahi gare su to daidai sanda za a aiko jibril ya zo ya gansu sai su ga wuta ta cika da haske da ƙamshi kuma azaba ta yi sauki sai wuce masu tsaron wuta baƙo muka samu daga ina ce la hakumanci da jibril wanda ke kai manzanci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to jin sunan manzo Allah sai a taso sai a yayi jibril jibril ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah yana aljanna kuma yana ce yana tuna ku ya ce in zo in ga halin da kuke ciki ce ka gane mu nan ka faɗa mishi mu ba wuta ba rashin ganin shi shi a babban bala'i rashin arziki ya raba mu da shi kuma nan kafirai suna ce muna gori cewa sallar mu bata amfane mu ba jibril ka ce muna gaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya same shi kuma ya matsu ya ji halin da suke ciki ce jibril ka dawo na dawo ya al'umma ta ce ya rasulullahi da ka gansu da ka tausaya masu ce na ga azabar da mutum bai tsammani ba ta haɗo mai ga zuciya irin halin da gan cika rasulullahi sun ce su ba wuta ba rashin ganin ka ya rasulullahi rashin arziki kuma kafirai su ne masu gorin cewa musulunci su bai amfane su ba sai tashi ya koma ma Allah sujada ce Allah al'umma ta ma sabo Allah ka bani ceton su sai Allah ya ce dan ka cece su na tuna maka da su ka tashi ka je da kanka ka ceto su to sai ya tashi ji ra'ufur rahim manzo Allah zai ce da kai ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a buɗe wuta a buɗe wuta ya shiga cikin wuta saboda mu al'umma ta sallallahu alaihi yana shiga sai duk injinin azaba sai ya tsaya a to maza Allah na ga wuri ai sai aljanna sai azaba ta tsaya kaf to da shiga tai sai a taso a yi ya rasulullahi ai ta kuka ya rasulullahi ya wuta ta cika da kamshi da haske da daɗi su kuma mala'ikun azaba ce ya rasulullahi ai a gama ai a gama a hita ai a gama saboda in babu wuta su kuma da aikin yi ya rasulullahi ai a gama ai a gama kuma in yau zanna ta fito babu magana wuta kuma ya rasulullah ai a gama ai a gama sai zama duk wanda adda kamar kiyashi na imani to sai Allah ba shi iko sai ya biyo manzon Allah ta sai a hito to ya an ka hito sai a watsa su ba'ul hayati to sai a bar kafire tsaba sai ce nan da aka rubba ma ya wadu alladhina kafaru law kanu muslimin na ce wai mu Allah ina ma da yake ce ba musulmi ne sai a cece mu mu bauta yadda sauran mutane sun kaba wuta haga manzo Allah ya zo ayata ya bamu rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin yace lokacin da masu sabon Allah cikin musulmi suka shiga wutar jahannama saboda zunubai takallama lahumul kuffar sai kafirai su kama magana su qalu law sai wasu antum kuntum muslimin ma nafa'akum islamukum sirtum ma na fil nar ce ku da can duniya ko ai musulmi ne to Allah wadda musulunci ku bai amfane ku ba tun daga muna tare da ku a cikin wuta mun ma fi ku mun mun more ba duniya amma ku kun ki morewa wai ku ku shiga aljanna ku ku shiga aljanna da duka muna wuta antum wa nahdu sawa'un da mu da ku duk dai muke qalu su ce a a ba dai muke ba nahnu dakhalna an-nar bi dhunubin amilnaha wastajabna duhulaha wa sanakhruju minha ce mu mun sani mun shigo wata ba a zalunce mu ba sakamakon zunuban da muka aikata ne muka cancanci shiga wuta kuma da sannu za ku gani za mu ta wata babban lamma shamata bihim kuffar amara Allah an yukhraja minan nari kullu man qala la ilaha illa Allah alama amila to saboda dare keta da gori da kafirai kawa musulmi sai Allah ya horo cewa a tahi wuta a yadda duk wanda adda kalmar la ilaha illa duk wanda ya ma taba cewa la ilaha bukhlisan shine maza Allah ga ma sahabi daga cikin sahabbai cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah bukhlisan to da aljanna ne to amma kaga bai ce ba a shiga wuta ba a'a dan aljanna ne ce ya rasulullah in ga mutane yace a'a sai a tarke a ƙiyan aikin kirki rabe da su to sai da zai zasu ce ni wa akwai wata magana da nake ta kumainiya to ban sai in mutu a ma azaban na ko ilimi lokaci kaza annabi sun sa ce mani duk wanda ya ce la ilaha illallah tsakani ne da Allah to zai shiga aljanna to kaga amma baya an babbaka to kaga ba a fata haka nan gwamnati tun harko amin ko da ya tsiri shiga aljanna buda za ka yi to ya da shi sai shi buda ya ce wai allah ya tsaye da shi ce buda mutumin banza dai kake ka tafi duniya na ce ka yi kaza ka ki na ce ka kai kaza ka yi ka yi kaza ka yi kaza wuce aljanna haka nan wai sai shiga aljanna kunya kunya to ya yi mai daɗi ne ya iya shiga wuta da kirari shi an shiga aljanna buda an shiga aljanna amma dai kunya kunya kaga ya ya bisa ga ce an shiga wuta an babbaku Allah ya sa ma da ko hisabi Allah ya doke muna wallan shi Muhammad Tijari radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzo Allah bai bushara duk dan dariƙa in ya mutu kan sharadin dariƙa to zai shiga aljanna ba azaba ba hisabi Allah ya taimake mu to sai Allah ce a hidda duk wanda ya taba cewa la ilaha illallah daga cikin wuta fa ukhruju fa ukhruju fa ukhruju minha sai aka fidda su daga cikin wuta fa baki al kuffaru yatamannawna law kanu muslimin to nan ne kafirai za su wanzu a wuta suna wurin wai ina ma da a ce su ma musulmi ne hadhihi nadamatul abad to wannan ita ce nadama ta abada saboda in an kulle wuta daga wannan kun ba a kun burta abada abada shikenan kun ba su gusha cikin nadama har abada abada shehu ya ce amma kuma wa man mata yanda duk wanda ya mutu sai ya yi da na sani ba irin waccan tasu ba kullum man mata ya lakan nadama ta fi kabrihi duk wanda ya mutu to zai gamu da da na sani a cikin kabarin shi in kana mawsinan nadima haisu annahu lam yazid in ya zama mai kyautatawa to in ya ga sakamakon aikin da ya yi sai ya nadama ina ma dai ka ce ya ƙara bisa ga aikin da ya yi to kuma babu damar ya dawo ya ƙara to ganin irin abin da ya samu ya ga irin lokacin da ya ɓata sai ya ga cewa da ma ba ɓata lokacin ya ba a ce abin kirki yanzu mai zama ya awa hudu yana surutun banza to in ya ga ladar dan zaman lazumin da ya yi da ladar dan karatun ƙura da ya dan zanna ya dan yi da ladar dan wani aiki da ya kamar bai damu da shi ba sai ce wai ni Allah ina ma dai ka ce ban bata lokaci na ba kaga ba azaba bace a'a ganin alheri gashi irin wanda ya bar shi ya zube banza yanzu wani insha Allah yana iya awa hudu majalisa ba CDD ba sadada ko da ba a tsogumi ba a annabimanci ba a mina ba a komi ka zo ka bata awa hudu kun bakin ciki mu dai ka wannan wauta za ga cewa ba sai ba sai ba koyon sana'a kai ko magana gaskiya kan matsa kana maza Allah ya ce kaza da tashi ka ya zo ya muna wa'azi balle ka ce a sa karatu sai a wace a bakka to irin wannan na kwarewa to in ya ga sakamakon aikin alheri da yi to zai nadama ce wani yana kwara sanda yana cewa ya laita huka na kamilan ce ya laita huka na jadidan ya laita huka na kaza a cikin bacci don aka tambaya hanka ya ce a wata rana ya ba da rabin kaza sadaka to Allah gwada mai gala da ya ce ya laita huka na kamilan na ba da duka nan bayat wata rana ya ba da tawahi tsofaffi to shi ne ya gala da shi ne ce ya laita wuka na jadi na ba dai ka ce sabonin baya to irin haka an ba an gode to an mutum ga cewa ya yi sakaci wayan kana musi'an na jima ala isa'ati to in ko mugun aiki ya yi to zai ga sakamakon to zai da na sani ina ma dai bai yi ba falihaza zakaru annal kabra baharun nadama da haka malamai suka ce shi kabari to teku ce gulbi na da na sani kowa kake sai kaya da ka sani to fasara guda kenan cewa kafirai su yi gurin ina ma ne ka ce su musulmi ne au ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin yawadduna hadha fi kulli waqtin min al-awqat su kafirai kowane lokaci sanda suka fahimci gaskiya gobe kiyama za su dunga gurin ina ma ne ka ce su musulmi ne to ita ba kanta nadamar shehu ya ce ba iri guda ba ce dai wannan su ala aka sami mutane wurin nadama to kashi-kashi ne yawadun lalina fasaku laukano mu'mini na ɗari'i fasikai kaga akwai imani kenan wala yumna fadin billahi illa hum mushrikun ko ba a shirka ba akwai sabo to fasiki gobe kiyama zai gure ina ma dai ka ce bai fasikanci ba a ce mumini ya rayu mai bi ga Allah ربما يود الذين اشتغلوا بالدنيا وتكاسلوا عن الطاعات لو كانوا مجتهدين waɗanda yake sun shagaltu da duniya sun samu kasala ga da'a ta Allah sun suka ga abin da suka samu sai su da na sani ina ma dai ka ce sun dage sun ƙara ƙoƙari bisa ga wanda sun kai ka dai ga ayin da na sani kenan waya wadul ladina ishtagalu bi ghayri Allah tabaraka wa ta'ala law kanu mu'minina haqqan محسنين بترك كل ما سواه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين waɗanda yake suku sun shagaltu da gairun lahi sun shagaltu da wani Allah da abin da aka so kada wani Allah ya ƙarsu ma ga zuciya to wanda ka shagaltuwa da wanda ba Allah ba to ran tashi kiyama sai ya gure ina ba ne ka caza mumini na gaskiya wanda yake ba abunda yaka damu ne ko yaka zuwa ga zuciya ta in ba Allah ba ina ba da su zama mu'mini na gaskiya masu kyautatawa da barin dukkan abin da ba Allah ba zarruhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhim lamal fasawfa ya'lamun zarhum basu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kace su basu yakulu su tace wa ya tamata su ta jin daɗi bidu da yahu da duniyarsu wa yulhihimul amalu guri na tsawon rai da wani shi ya shagaltar da su daga barin imani ko ya shagaltar da su daga barin ihsani ko daga barin ijtihadi ko daga barin da'a ko daga barin imani ka dai ba su fa sawfa ya'lamun da sannu sai sun san abin da aka gaya musu gaskiya ne هذا وعيد وتهديد لمن اشتغل بالدنيا وشهوات عن الآخرة شو يجي wannan wa'idi ne da ban tsoro da tsoratarwa ga wanda ya shagalci da duniya da sha'awar duniya daga barin lafira ya tamatta'una bid dunya a basu su kama jin daɗi da duniya su shagaltu da ita daga barin lafira ko kuma daga barin Allah ya rasulu sallallahu alaihi wasallam شر الناس من ولدوا في النعيم وغذوا بالنعيم همتهم الوان الملابس والوان الطعام yace mafi sharrin mutane waɗanda aka haifa cikin jin daɗi da ni'ima aka ci da su da jin daɗi da ni'ima abinda a himma su abinda dame su kawai sa tufafi iri-iri cin abinci iri-iri waɗannan su ne mafi sharrin mutane هذا الاشتغال بالدنيا wannan shine shagaltuwa fa da duniya wa duniya mata'ul gurur ita ko duniya jin daɗi ne na rubi kamar akwai amma ba matabbaci bane wa yulhihimul amalu yawan guri na tsawon rai ko samun dama ko ko zarcewa abun da suke ciki wato mutum in ni'ima ta samu gare in bai hankali ba sai ya koma mace da ita mace iyakarta abin da annan ta ka gani ba ta tunanin abin da accan ko abin da annan kasa a'a yanzu kawai wato matar sarki irin abin da take ciki na mulki ko mu ce matar gwamna ko ciyawa ko shugaban kasa to ba ta tsammanin abin na da lokaci zai kare tsammanin ta abin ya tabbata kenan har abada abada shi yasa wulakancin takawa talakawa sai ce ma sarki shi yanzu yadda za ka hira da wani babban mai mukami ya gaya maka irin wulakancin da wata hajji aka yi wani alhaji sai ka ji cewa Allah wadda su hashi ma hashi a to wanda mutum zai zama tsoron hajji ya ka ji duk duniya na tsoron kana tsoron hajji ya ka ga Allah wadda mutum wani ya zo bikon matatai yana zuwa sai mai gida ya heto ya duka baba ina ne lahiya lo na zo kai ce ka ku sa hajiya na nan isa isa ya ce na ko gani ka shi mai gida bai da bai da sai bai da magana sai ce ka ku sa hajiya na nan isa isa suna na ai ya ce na ko gani ga hajiya zan da dabbi ku to dan haka su in duniya ta yi mutum iyaka ta yi abin da ya gani kenan gaba ne sai ya mance da da ya zauna babu wannan duniyar kuma wani ma ya hi shi amma yanzu abin ban tausayi ne ka je abuja ka gani wani zai zo neman kwangila wani neman maula ce gwamnan jihar kaza ne ministan guri kaza ne ambasada na ƙasa kaza ne wani triloniya na kaza ka sunan ga sunan babu iyaka amma mutum sanda yake cikin ni'imar baya iya tunawa jin daɗin duniya sai ya makamtar da shi ya kurumtar da shi ya daɗa zuciyar sai abu ya cin mai kawai ya gaji tsamo tsamo cikin da na sani Allah ya kiyaye mu to shine yace ka rabe da su sun tashi cikin ni'ima sun ga suna cikin ni'ima da haka sun shagaltu da jin daɗi da ni'ima sun manta da lahira la yadhkuruna al-mauta abadan har abada mani'imta ba su tuna mutuwa wani ma da fara magana muta ce ka bata magana sai a tashi yau bai masun magana sai ka ce jawo ta aka yi shi guri yana rudin yan duniya har su manta da lahira sai su manta da Allah ubangiji su madacin su guri shi ku to haga wajen marasa arziki kenan wal amalu fi rahmatul li ibadillah amma guri tsakaninka da Allah gurin samun kaza da gurin samun gafara gurin samun rahama to wannan kuma rahama ce ga su bayan Allah suna ce ma da ya kala aisha da wala fusatul amali ba dan fusa da aka samu ta guri ba to ai rayuwa tana da tsananin kunci da damuwa ya rasulu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah na cewa al'amru rahmatullahi li ummati shi shi guri to rahama ce ta Allah ga al'ummata laula al'amal ba dan guri ba ma ardat ummun waladan da babu uwar da za ta sha da ɗanta nono bale wanda yake ana gama yaye ne kuma sai ya zo ya kama rashin lafiya ko ya mutu sai ta dama dama kyale shi ne yi balle in sai da an ka dunga shan madara an ka dunga shan magani an ka dunga kaza suka ci kamar ta aikin banza to da ta san mutuwa zai yi ba za ta wahala da kanta ba to amma saboda gurin shi rayu da haka za ta yi ta wahala ta sha da shi to ita ma ai sha da ita an kai haka mutum ya gama gida ya yi gida na zamani ya tuwahi ya sake mota ya sake mata amma gida bai shiga gidan to kaga ba don guri ya shiga ba da ba zai gina ba haka noma haka komi ba don guri ba to ba abun da za a samu a duniya da kuma mai dashen itace ba zai dashen itace ba saboda haka hadisu cewa ba don wawaye ba da duniya ta ruguje wawaye su kasa duniya ba ta ruguje ba kasar in ka zo ka samu jami'a asuba ka zo ka samu jami'a zuhur ka samu la'asar magariba isha'i gobe malamin ne sana ya gane ka ce kawai taho jiya da kai mun kai salloli kuma yau ga ka a aka suwar ci aya wallahi ba ci aka zo maka addu'a mu masallaci ku masallaci a raka ta lalace wani taimako da abinci wani ce zo ai maka addu'a ya ba addu'a ya baka wani zikiri shi je kai ta yi Allah kawo kasuwa ai mu ba mu son ganin ku kullum kullum wanda a dai tsada wazifa to shi ne wawa shi zai zuwa ya tara duniya ya tara duniya ya gyara duniya ya gyara duniya amma kuma sai ya tahi amma ya batta yadda wani ya gina ka shiga kai ma gina wani ya shiga yadda wani ya noma ka ci kai ma noma wani ya ci ga nan dai to ba dan wawaye ba da duniya ta ruguje shehu ya ce radiyallahu anhu da duniya dukansu masu hankali ne da abin da a hankali ya zama da'imin wa'abadan kana shagalce da Allah subhanahu wa ta'ala a ce duk a tare masallaci dare da rana to in an tare masallaci wa zai bido abinci wa zai bido tuhayi wa zai bido kayan harkoki to duniya ko na duniya ba ta yi to amma dan haka nan wasu an ka samu su hauka tun da dungu-dungu ya tashi ya yi zuwa kasuwa zuwa gona zuwa wani gari ya tara abin da bai iya canyewa wani ma ya tara abin da bai da rabo ciki haka wauta ta ta umfani duniya to in ka yi don Allah kai ba ta umfani ka ya ce ba don wawaye ba da duk mutane masu hankali ne la'aqabalu ala Allah tabaraka wa ta'ala da duk sun gabata sun ta san Allah gabaci daya wa taraku dunya su bar duniya wa hadha kharabu dunya ce wannan ko shine rugujewar duniya in duk an taro aka koma na Allah aka ban magana kasuwanci aka ban magana komi duniya za ta lalace ishtara usama ibn zaidin walidatan bi mi'ati dinari ila shahrin usama ibn zaidin wanda aka cewa dan gata dan dan dan gatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai wata kuyanga dinari 100 zuwa karshen wata zai biya fa akhbara rasul sallallahu alaihi wasallam sai zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya sai kuyanga karshen wata zai biya su ya ce a su zai duke nan to kai usamatu su usamatu kai su kai usamatu banda dogon guri kana tsammanin ka kai wata guda wato kayayyakin da za ka yi wata guda har ka ɗauki bashi ka sai ku yanga bayan kwana talatin a zuwa asa kayayyakin kana kai kana kai kwana talatin kenan cika cika da dogon guri maza Allah ce subhanallah ma a tsawala amala usama hatta ya shtari ila shaharin ya ce tsarki ya tabbata ga Allah mamakin yawan tsawon gurin usamatu da zai sayayya ya ce bayan wata guda zai biya wai shi yana ganin har zai kai wata guda hal ya ishu ila shaharin an gaya mai ne zai rayu zuwa wata guda ana la'ugmidu ainayya إلا ظننت أن شفري عيني لا ينطبقان لا يلتقيان حتى أموت maza Allah ya ce sallas lama ni ba zan taɓa yin niyyar runce ido na ba sai na yi tsammanin kayan gira na su game to mutuwa zan yi runce ido ba zai yi to amma gane ya kai ka hanyar runce to mutuwa zai yi waftahu ma wa zunnu anni amutu qabla an yakhruja basari haka in zan bude ido ko da naka bude ina tsammanin kahin ganin yazo na mutu haka ne yace zan saloma cikin bakina ina tattaunawa amma tsakani da Allah zaton da kai kahin in hade ta na mutu shi yace haza ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam jama'a manzon Allah kenan haka ya rayu lau kana nasu kullum bi hadha al-aqli la kharabat ad-dunya da duk mutane sun rayu da irin wannan hankali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da duniya ta rikice da duniya ta ruguje gabaki da haka ba dan wawaye ba ma wace galtuwa da raya duniya da duniya ta ruguje kala ba'dhum sajin sai ce ba dan wawaye ba da ba kucin ɗanyen dabino mai daɗi ko ɗanyen icci don wawa shi ka zuwa ya yi ni daji yana ta ƙoƙarin gyara gona shi gyara abinci doko ya kawo muku kana nan kwancanka wani bi ma sai an gyara sannan a zo a ce gashi da mutum zai duba loma da za ka sa ga baki kahin ta zamo loma to wanda ya wahala kanta ya hi miliyan nawa tun daga can saran dajin kayan a sari daji ai sai an samu karahuna kayan a karahuna maganar sai an samu makera maganar kaza maganar mota maganar shi kan shi ruwan sama maganar mi har a zo injin yadda za a yi injin baturen da ya tunanin injin karahunan da an kai injin zuwa gare ka ne kawai sai loma ta zama loma kawai ka sami a karika insha Allah mutum wajen milin da sun wahala kan loman nan to kuma duk wawaye ne tunda sun wahala ba don kansu ba to shine yace ba dan wawaye ba da ba mucin ɗaya yace ba dan wawaye ba da ba mucin ruwan sanyi mai hankali cikakken hankali bai hawa tsoro ruwan ice saboda ɗebo itace kadibai da aka ɗebo ɗayan dabino sai an ɗaura igiya a zo ana ja haka ana sama ana ja in ta tsunke ya faɗo wuyan shi zai kare to kai mai gudun wuyan kai kare ba ka hawa ɗebo iccen ɗayan dabino ba za ka hau ba ko ko sai an ta ce sun ke shi faɗo ƙila ya kare cinya ƙila ya kare waya ƙila ya menene to da haka sai mahaukaci wawa ya zo sai ya hau ya ɗebo kuma ƙila a can ba yan mashi ba ya ce mai hankali bai shiga cikin zurhin rijiya ya ce zai kwalhe rijiya ya ɗebo ruwa ko don a samu ruwa kamar magina zinari da maginar lu'ul'i da maginar mi ai da yawa akan ce magina ta ruzga mutum ɗari kaza ko dubu kaza sun mutu cikin su duk wawaye ne tun duk a gama abun mai unhwani da shi na facan shi ba na yake ba yana can cikin jin daɗi bawan Allah shi a can cikin ƙasa saboda wauta ɗan abin da zai samu shi yake dibi ya ɗebo zinariya ya kawo a samu abin da za a bashi wanda zai samun gajiya abin ila ko ƙasa bai takawa labar da min rijali uqulum tuwafiqu hada yace ba makawa dole a samu wasu mutane da yake hankulan su sun dace da irin wannan aikin yana daga cikin rahmaniya ta Allah subhanahu wataala kaga yani an yi shi cana in an ce sai ka tai cana ka sawo shi yaushe za ka ce ka dawo to amma sai Allah sa mun shi ba abun da ya so ya tara kuɗi ya daidai cana ko dubai ya so yadi ko ya so kashi ɗaya ka so ya ta shiyo diloli da kwantena kwantena ya kawo Legas. shi ko ni sai a kawata mai so ya kai da motoci ya donga jigila yana kwaso ya kawo ba kada gusau shi ko wani a kawata mai wannan sana'ar ya kaso ya ta ya oda ya kawo shi ko wani a kawata mai shago zai yi wannan abu shi ko sai ya ta ya saro sai a zo a kawo maka sai ka zo da yan kudin ka tafiya ka zo ka sai abin da yake da sai ka sai dubai to miliyan ba ta kawo maka shi gida kaga rahamaniya kenan ta Allah kowa sai Allah ya kawata mishi wani abu dan umarnin yan adam kowa ga abin da aka kawata mai dan umarnin yan adam yanzu ko wanda aka kawata mu cewa su zo su yi dako su sauke ko su loda in ba a same su ba alhaji bai iya sauke kwantenar da ya kawo to shi wani abin da kai ka so dai a ɗauke shi loda ya zo ya sauke ya loda shi ɗaya ka bukata shi ko wani faci ya kai shi kuma nan Allah zuba faci ya ka so yi in ba mai faci mota ta faci a za ka yi da ita to shi wani faci ya ka so ya dinga yi wani ko kanakanci ya ka sha'awa wani ko wankin mota ya ka so yi ya zo ya ka ba shi yan naira ɗari naira ɗari biyar ya duka na gode alhaji to in an ce in za ka ita sai ka zo ka wanke mota ka da kanka a ga mu hal da kai sai Allah ya kawata mu shi ko sai kawata mu shi ko baro garin ruwa ka zo a bido can inda suke ya zo ya doko zo ya kawo kaga duk wawaye ne mai unwanin na nan da hankali ne ko ba dan su ba da shi ko ya ci ya ci balle shi dole a samu wasu mutane wanda yake za hankalin zai dace da abun da Allah ka nuhi fa ya amaluna hada sai su yi maka wannan walau lahum lama akalna rataban wala sharibna baridan ba don su ba da ba mucin ɗanyen ice da ba mushin ruwa mai sanyi kuma haka hafaɗa za a yi musu wal amal mazmum huwa allazi yushghilu al-abda lillahi tabaraka wa ta'ala kama huwa al-hal bin nisbati li kuffar makkah guri wanda ake abun zargi ga Allah shine gurin da zai shagaltar da bawa daga barin Allah tabaraka wa ta'ala kama hali wanda yake ga dangane ga kafiran makka da kuma wanda ya aiki irin nasu duk abin da ya shagaltar da kai kamance da Allah to ya zamo bala'i gare ka na gori fahaddadahum shine Allah ya ba su tsoro bi qaulihi fa sawfa ya'lamun waɗanda gori ka raba su da Allah da sannu za su gane kuransu wa ma ahlakana min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum wa ma ahlakana min qaryatin ba mu halaka mutanen wata alƙarya ba illa sai face wala ha kitabun tana da ajali ma'alumun mahadudun lihdakiha abin iyakancewa ga halakata ma tasbiqu min ummati najlaha wa ma yastakhirun wata al'umma ba za ta riga ajalinta ba ta mutu lokacin mutu ta bai yi ba wa ma yastakhirun kuma ba a jinkirta musu lokacin mutuwa ya zan ba su mutu ba to ba mutuwa da rayuwa ba ko menene ba za a gabatar da shi ga lokacin da Allah ya yanke mishi ba kuma ba za a iya jinkirtar da shi ba wani sahabi ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani cikin sahabbai ya dauke da biyu kwara guda ya bashi ya bismillah ya tura maka ya tamle sai manzo Allah ya ce laulam ta'atiha la'atatka kaga dan da biyun nan a wannan lokaci ce na ko baka zo nan ba duk inda kake sai ya cin ma ka ci shi cewa arzikin ka na neman ka fiye da yadda kake neman shi yadda ajali ka bi dakka haka arzikin ka bi dakka gamuwa kuke yi yawa mutum kan sai ta iya a kawo wani abu saboda amana shehi ya aje mai sai ka da ya ce Allah ne ya sauke ka ce bida bida ka zo bi dakka ga wannan naka ne to haka abin yake kakan hita ku gamu kakan hita a zo ba kanan kila in ba rabon ka bane kuma ya tafi a je ka tai bida tai amma an zo ba kanan an huta to haka aje ne yake shi ma komi bala'in da ake yi duk abin da Allah bai hukunta maka ba ba zai same ka ba in kuma Allah ya rubuta maka wani abu ya same ka duk tsaronka duk matakin da ka ɗauka sai ya same ka rufiyatul aqlam wajafatis suhuf alƙaluman rubutun kaddara an gama an ɗauke su takaddun da aka rubuta kaddara har sun bushe inna Allah tabaraka wa ta'ala faraja min arba'a shay'a min ajli shakhsi wa rizqihi wa shaqiyin am sa'id shehu yace Allah tabaraka wa ta'ala ya kammala ya gama abubuwa guda hudu shine ajalinka abinda Allah ya kaddarta maka ba duniya ba har kiyoma ka san ita kiyoma rayuwa ce ta har abada abada to duk abin da za ka yi amfani da shi ko kake bukata sai da Allah ya tattale shi tsaf sannan ya busa maka rai in Allah bai da abin baka nan ko lahira ai ba zai yi ka ba don haka amma tun da kaga ya yi ka to sai da ya gama tattalin duk arzikin ka gabaki daya da ajalinka cewa dama an yi ka ran da za a sa maka zuwa lokaci kaza zai expiring muna gani nan ga abubuwa abin iya expiring an gama da shi to shi ajalin da an ka sama ran da an ka sa maka na lokaci kaza ne lokacin nan in ya cika inda ciwo in ba ciwo in lokacin ya cika in tsaye in zanne da ya cika kawai sai kawai shi kenan duk shi kenan babu kama a doke wuta ne shi kenan wa wa rizqihi haka nan arzikin shi wa shaqiyin am sa'id cewa mara arziki ne ko ko mai arziki ne Allah ya gama da wannan tun baka shigo duniya ba الإنسان لا يموت قبل أجله أبدا ولا يتأخر عن أجله أبدا متون bai mutuwa kayan ajalin shi har abada da duka ga mutum ya mutu to ajalin shi ne yi kuma bai jinkirtuwa bai jinkirtawa daga barin ajalin shi ajali ne ya cika ya ce ya tsaya ya kimtsa ko ya tsaya ya gyara ko a bari ya koma gida bai yiwa falihada kana yaqulu maulana aliyun karramallahu wajahu da haka shugaban mu aliyu ibn abi dalibin karamallahu wajen yake cewa la adari fi ayyil yawmayn akhafu ni ban san ranar da zan ji mu tsoro ba al-yawm alladhi sa'amutu fihi wal yawm alladhi la amutu fihi ranar da zan mutu to ko na ji tsoro dai mutuwa zani to bi Allah ji tsoron ko na ji tsoro mutuwa zani da haka ban tsoron da zan mutu da ranar da Allah bai hukunta zan mutu ba shi ko in ranar baran nan zan mutu ba in duk duniya an taru a kashe ni ba mai iya kashe ni to tsoron bai zane ji alyawma da zai sa mutu fi labudda liman al-mauti ranar da zan mutu ban da makawan mutuwa sai na mutu wal yawma alladhi la amutu fi la yumkinu an amuta fi ranar da ba zan mutu ba kun bai yiwa in mutu a wannan rana to ashe kaga ba ka ji tsoron abu ji tsoron Allah ko kamu kuna lami lafiya kuna shiri da shi la adadi fi ali yawmin akhafu ban san cikin wace rana bace zan jin tsoro da haka ne ban tsoron kowa sai Allah shehu ya jinjina ce badalun wa basir alimu na bi dalib sadauki ne kuma da kaifin hankali wa qalu ya ayyuhalladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun wa ƙalu kafirai suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi zikiru ya kai wanda aka sauka mana alqur'ani innaka tabbas kai la majnunun mahaukaci kake haula ya kufaru quraishin wannan kafiran quraishawa kenan yastahzi'una suna izgili bin rasul da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaquluna law suna ce mashi ayyuhar rajulu ya kai wannan mutum alladhi yadai anna unzila alaihi alquran wanda kariya cewa an saukan mai da qur'ani innaka haqiqa kai lamajnunun mahaukaci ne kai to kaga dan an zage ka zahim me zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa hankali to an dibe shi ji Allah ma usulubin ji da ganga an ka ce alladhi nuzila alaihi alquran da gangan ba wadan an yadda bane a'a kaga na yace wanda kariya yana da a wacce arasa to yanzu kama an yadda ya yi halazi nuzul alaihi aka ce innaka kama an girgiza shi ga nuna tafiya innaka sannan ga lami la majnun law ma tatina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin in ka zama cikin masu gaskiya me hana ka kawo mana mala'iku ya zama mala'iku suna tare da kai in ka faɗi Allah ya ce kaza ya ce gaskiya ne muna zanna Allah ya faɗi gaskiyar ka to me hana kai muna haka nan in kunta nabiyan haqqan in ka zama annabi da gaskiya fatina bil mala'ika ka zo mana da mala'iku ramahu bil junun sun jefe shi da hauka bi'annahu ya ƙulu kalamal majani saboda wai yana faɗin maganan mahaukata har dai ran da ya kwana wa an zirra ashir ta kalakarabi ya kwana yana ta kira ya ku bani fulanin ni manzon Allah ne zuwa gare ku zo ku ba da gaskiya kaɗai ta Allah a babbauta gumaka ba su da amfani ya banu fulanin hassahi suka ce ba kun gani ba muna ce ba kuma haukaci ne ba ku yadda ba wa ha kwana kowa ba ma haukaci ba don su kowa suka gana yanayi suka ce wannan magana ta mahaukata ce wa qalu istihza'a suka ce dan izgili ya ayyuha alladhi tad'i annahu nazala alayka alquran da gangan suka ce mai ya kai wannan kaga ga ya sannan ga ayyuha suka ce wanda ka da'awa ana an saukan mai da Qur'ani ka kauli fir'auna kamar fir'auna ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun kaga duk magana guda ce atawa so bi kamar sun hori juna da shi ya kai in hakika manzon ku wanda an ka aiko muku haka shi ban da shi la majnun wallahi ma hukaci ne wal hasil annahum qalu maqalatayn al ula ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr والثانية lau mata tina bil mala'ika dukansu matabbacin magana sun haɗu wannan magana ta farko da ta biyu amma wa kadar radallahu tabaraka wa ta'ala ala zalika Allah ya musu raddi kan wannan bi qaulihi ma tanazzalul mala'ika zuwa ga ta nan zamu zo gare shi illa bil haqi ce ku kuna hauka kuna ce akai abuku mala'iku to mala'ikun na nan amma in sun zo za su zo da halaka ku halaka ku za su yi tun ba mu tashi halaka ku ba da haka don haukanku dan kuwa mahaukata mu bai sha mu da kai kuna nan sai kun kai san da muka shirya muku da kun san saukan mala'ika da bala'i zai sauka da ba ku roƙi zuwan mala'iku ba to shi ne rajin da Allah ya musu inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun kuma Allah ya ce mu Allah haƙiƙa mu muka saukar da alqur'ani kuma haƙiƙa mu Allah masu kiyaye alkur'ani ne ba za ku iya hana mu tabbatar da shi ba lau mata ci na bil mala'ika in kunta min sadiqi mai hana ka zo mana da mala'iku inda ka zama cikin masu gaskiya Allah ta'ala ya ce ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqq su mala'iku ba su sauka sai da kai karshen ku shine bil haqq za su sauko amma da azaba kai karshen ku almala'ika su mala'iku nuzulun saukarsu gare ku la ya khalu min azabin bai wafinta daga azaba idan nazalu la budda an yanzulu ma azabin yasta'silikum idan mala'iku suka sauka gare ku dole za su sauko tare da azabar za a tumbuke ku to kuma lokacin haka ba mu ga dama ba kuma ku sa kusa mu yi abin da mu tashi ba wa ma kanu idan munzari idan ku aka zo mala'iku suka sauka da azaba ba su zama abin jinkirtawa ba inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna mu Allah nahanu mu ba da suna da yawa ba girmamawa ne nazzalna dhikra mu muka saukar da alqur'ani wa inna kuma mu Allah lahafizuna lahu masu kiyaye qur'ani ne ba za ku iya lalata shi ba أخبر الله تبارك وتعالى أنه هو الذي أنزل هذا القرآن الله تبارك وتعالى يا بعد labarin cewa shi Allah shi saukar da wannan Qur'anin da suke musu wa huwa hafizuhu min at-tabdil wa at-tahrif kuma Allah shi ya dokan maka shi ya Qur'ani daga canzawa ko jirkitawa wa ziyadati wa naqsi ko rage ko ƙari ko rage haka yace wa inna lahu lahafizun mu Allah mu muka ɗauka maka mu kiyaye alkur'ani saura ku waɗancan littafai su annabawan da mumini aka ce su tsaya su kiyaye don haka ba su kiyaye ba mu ko tun da Allah ka kiyon qur'ani ba a iya shigar da banna a cikin shi a bambancin su al-kutub sabiqa qabla al-qur'an ustufizu lil umam kama zikira fi suratul ma'ida an ba da su gadi da kiyayewa ga al'ummomi su al'ummomi da annabawan su yi kokari su kiyaye littafan nan bi mastufizu Allah ya ce bi mastufizu min kitabillahi saboda abinda an ka ba su tsarewa da gadi na littafin Allah fali hada saboda wannan harrafu wa baddalu wa gayyaru wa zadu wa naqasu li'anna mutamakkinuna min kutubihim wadi'atun indahum saboda su an ka ba kiyaye littafansu da haka suka canza su suka jirkita su suka suka ƙara suka rage saboda suna da matabbaci iko ga littafansu wanda aka ba su ajiya wa hadal qur'anu qur'ani ko wannan anzalahu Allah Allah ne ya saukar da shi wa takaffala bi hifzihi tabaraka wa ta'ala kuma ya ɗauki nauyin kiyaye shi tabaraka wa ta'ala kuma ya lamunce na kiyaye shi dinnan wala yumkinu fihi tahrif wala tabdil wala naqs wala ziyada jirkitawa ko canzawa ko ragewa ko ƙari bai yiwa ka ga yanzu ka zo ka fara karatu yaro karami sai ce wa yau ba haka aka cewa ba ko yaya kake kuma kai ba ka jin ciwon wanda bai kai ya kai ba ya gyara ma qur'ani sai ma ka ce mishi nagode to saboda Allah ya lamunce muke alqur'ani kenan anzalahu Allah ya saukar da shi wala zala mahfuzan qur'ani bai gushe ba abin haddacewa da kiyawa fi suduri ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama ila akhir dahr har karshen zamani yana nan abin a cikin kiransa al'umma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam banda kiransa wala zala mahfuzan bil masahif bai gushe ba abin kiyayewa cikin takaddu da littafai wala zala yuqra bai gushe ba ana karatun shi wal qur'anu yatadammanu shari'at al muhammadiyya shi ko qur'ani ya kunshe dukkan shari'a na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to tunda shi bai canzuwa to shari'a ma ta annabi Muhammadu ba ta canzuwa sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi shari'atu wannan shari'a la taqbalu taghayyura wa la tabdila ba ta karɓar canzawa ko jirkitawa ko musayawa a rasulu sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzo Allah yana cewa inna la yab'asu ala ra'su kulli mi'ati sana man yujaddidu li hadhihi al-ummati dinaha Allah zai tada wanda zai jaddada mu wannan al'umma addinin ta akan farkon kowace shekara dari insha Allah in Allah kai mu gobe da lafiya za mu je da ake irin wannan cewa duk shekara dari za a samu mujaddidi wanda zai jaddada addini Allah kai mu lafiya
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mana da ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu hadiha da salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين